إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a wannan yammaci na lahadi wanda shine yammacin 26 ga watan jumadal ula hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama shekara 1442 wanda ya dace da goma ga watan januwari shekarar miladiya ta 2021 cikin shirin muna na dubban ilimi daga makarantar darul hadisi salafiya da ke zaria a Nigeria makarantar mal albani zaria Allah ubangiji ya gafarta masa wanda muna karanta waɗannan laduba ne daga littafin tazkiratu sami' wal mutakallim fi adab alim wal muta'allim wallafar al-imam al-qadi badruddin muhammad ibn ibrahim ibn jama'ata al-kinani wanda ya rasu shekara ta 733 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Allah ubangiji ya gafarta mishi wannan shine darasi na 41 a cikin wannan jeren giya insha Allah za mu tashi yayin da malai yake cewa albabun rabi'u fil adabi ma al kutubin lati hiya alatu da ilmi wa ma ya ta'allaqu bi tashihiha wa dabtiha wa hamliha wa wad'iha wa shira'iha wa ariyatiha wa naskhiha wa ghairi dhalika malai yace albabun rabi'u babi na hudu wanda shine yake fil adabi ma al kutubi yake magana akan ladabin amfani da littattafai allati hiya alatul ilmi wanda littattafai sune kayan aikin ilimi wa ma ya ta'allaqu bi tashiha da abin da ke da alaka da yadda ake gyara littattafai wa dabtiha da wasalin su wa hamliha da yadda ake ɗaukar littattafai wa wadiha da yadda ake aje su wa shira'iha da siyarwa wa ariyatiha sayowa ma'ana shira sayowa wa ariyatiha da kuma bada aro wa naskiha da kwafewa wa gairi zalika da wasu waɗannan wannan wato ya gama da magana akan malami wanda yake mutum human malami to akwai kuma malami wanda yake not human ban san zance da Hausa ba al-ustazu samit kamar yadda suke cewa shine littafi dama ilimi ana samun shi ne ko dai abin da yake fi sadri a cikin kirazan malamai akwai abin da yake kuma fi satari haka suke cewa al'ilmu imma fi sadari wa imma fi satari akwai wanda yake cikin kirazan malamai akwai kuma wanda yake cikin layukan rubutu da yake cikin littattafai shi ma littafi malami ne wanda la ya mallu wa la ya mutu baya gajiya baya mutuwa shine ma yake matsayin agent na wato ɗaukan faƙafa uh, ilimi daga wani generation zuwa wani domin shi malami yakan iya gajiya yakan iya ritaya yakan iya murasuwa da sauransu amma littafi matukar an riga an rubuta shi Allah subhanahu ta'ala kuma ya rubuta mishi wanzuwa to yana nan zai wanzu a cikin rayuwa kamar yadda muke gani da tattafai da dama da ake amfani da su a waɗannan zamanna wasu su ma an rubuta su fiye da shekarar dubu uku baya tun zamanin abin uh, nan wato civilization na girka da da, da, da, da Roma da makamantansu hakanan kuma littafin musulunci tun daga kan alkur'ani mai girma har zuwa abin da biyo bayan shi na littafai yanzu mafi mafi mafi karanci abin da za a faɗa shine a ce shekara dubu da ɗari hudu kuma in ce mafi yawa kenan ga shi alkur'ani da littafan da suka biyo baya wanda har yanzu sun wanzu wannan na nuni zuwa ga muhimmancin littafi ga mai karatu ko ɗalibi ko mai bincike don haka ne zaka ga babu inda za a samu makaranta ta ilimi kowane irin ilimi ne a ce kuma babu ɗakin karatu inda ake tare da baya yiwuwa haka in kuwa an samu haka to zai zama akwai na ƙasa kwarai game da abin da za a iya samu na ilimi a wannan wajen shi littafi kamar yadda malamin mu mala albani zariya yake faɗa Allah ya gafarta mishi yakan ce mutumin da ya ilimi bayi da littafi to kamar soja ne ya gama training kuma bayi da bindiga kaga yana da matukar wahala ya iya ya iya yin aikin da ake tsammani daga gare shi ba zai yiwu yana da matukar wahala mutumin da ya karatu ya ilimi kuma ba shi da littafi kaga bai da kayan aiki kenan ya gama koya amma babu kayan aiki ko kuma ka ce kamar kafinta ne wanda ya iya aiki amma kuma gashi da shago babu kayayyakin aiki da da kafinta ya saba aiki da su wallahu ta'ala a'lam to sai malam yace wa fihi ahada ashara naw'a a wannan fasli na bayani akan yadda ladabin ɗalibi wajen alaƙa shi da tafai akwai abu guda goma sha ɗaya al'awwalu na farko yan bagi li ɗalibin ilmi an ya ataniya bi tahsilil kutubi ya kamata ɗalibin ilimi ya bada muhimmanci wajen tara littafai almuhtaji ilaiha waɗanda yake da buƙata zuwa gare su ma amkana iya iyawarsa wato wannan yana nuni zuwa ga dole ya zama ɗalibi yana da sana'a kenan wadda zai dinga yi don wannan buƙatar mun fara baya cewa ɗalibi ba zai shagala da sana'a hata na shi karatu ba amma kuma ba zai yin sana'ar da zai samu littattafai ba wanda zai wato zai samu abin biyan buƙatar rayuwarsa ba wanda daga cikin buƙatar rayuwarsa akwai littattafai wajibi ne ba da muhimmanci wajen samun su tahsili ana nufin ma'ana ya san a ina ake samun littattafan kasuwannin da ake samun su da mutanen da suke harkar littafi dole ne su zama abokan harkarka yadda ka san dai 'yan mata dole su san inda ake sai da kayan kwalliya da kayan karau irin nasu attajirai 'yan kasuwa dole su san inda ake saro kayan da ake zubawa a irin sana'ar da suke gudanarwa kai kuma kayan aikin ka su ne littafai dole ka san ina ne kasuwar littattafai ina ake samun irin littafai kaza sannan kuma ka san waɗannan littafai ne kake da bukata zuwa gare su waɗannan kuma za ka gane su ne daga abin da malamai suka yi ta gaya maka cewa littafi kaza ga amfaninsa littafi kaza ga amfaninsa dama kana ta rubutawa kana ta riƙewa ko kuma da tambaya idan kana so ka siya sannan kuma da irin littafan da zaka ga ana hujja da su a kowane fanni ana ɗaukan sa matsayin abin dogara to daga nan zaka gane irin littafan da kai ma kake bukata na karatu da na references da na mutala'a da sauransu yace shira'an abin da ya kamata shine ka sai naka wa illa idan ko ba ka da arzikin sayi fa ijaratan to za ka yi ɗaukan haya ana ɗaukan haya littafai abu usman al-jahiz ya kasance yakan biya kuɗi ne ya kwana a shagon masu da littafi in za su rufe shi sai shiga ciki mai kwan ya bacci sai kwana yana karatu in gari ya waye ya fita je ya wata harka aw ariyatan ko kuma aro ka dinga ara agun wanda suke da shi kamar wanda suke da shi a gidajensu ko labirari na makaranta ko makamantansu kamar yadda aka ce imamun nawawi Allah ya gafarta mishi ya kasance haka yake a littafi daga maktaba a dimashku wanda har daga ciki akwai sahihu muslim wanda ya ma sharhi a sa'ad da yake mai sharhin bayi da nuska tashi ta kanshi sai dai ya dinga ara in ya gama sharhin wannan juz'i ya mayar musu ya anso na gaba li'annaha alatu tahsili domin shi wato su littafai su ne kayan aiki kayan neman tara ilimi wala yaj'alu tahsilaha wa kathrataha haddahu min al-ilmi amma karka sake ya zama cewa tare littafai da yawan su shine kadai rabon ka ilimi kana da su baka karanta ba karka yadda ka zama haka ka zama kawai kai jama'a lil kutub la taqra'uha wa la tanzur ilaiha kawai kana yin kwalliya da su yadda mafi yawan mutane suke shiga cikin wannan tsautsayi a yanzu wa jam'aha nasibahu min alfani kai ya zama tare littafin shine kadai rabanka na fahimta ba abin da ka sani a ciki sai a faɗi wani abin da ke cikin littafin da kake da shi ma baka ma sani ba kama yaf'aluhu kathirun min almuntahilin alfiqha wal haditha kamar yadda da dama daga cikin mutanen da suke yin alkafara su shiga harka hadisi ko fiqhu su shiga harka ilimi to haka suke wani zai iya zuwa kasuwa ya ci ko buhu ko ya ci ko mota da littafai ya zo ya girki a ɗakinsa shi ma yana da su bai san me ke ciki ba bai karanta ba to wannan asara ne wannan rashin wannan albazaranci ne da dukiyarka da kake kwatankwacin haka mai da malamin mu malam albani zari yake faɗa Allah ya gafarta mishi yakan ce misalin mutumin da ya siya littattafai bai karanta ba kamar mutum ne ya siyo ɗanyen nama ya kawo gida ya ajiye shi bai gyara ba bai ga matarsa ba ba abin da aka yi da naman nan bayan kwana biyu mai zai faru nama ya riɓe ya lalace an yi asara to haka kuma lokaci yakan ce kamar ka siyo dafaffiyar kaza ne kawai ka zo ka aji ga abu mai daɗi amma baka ci ba da haka littattafai in ba a karanta su ba su da amfani a wurinka eh kamar yadda misali a ce mutum ne ya je ɗinka kayayyaki sababbi set set masu yawa sai ya zo kawai ya ɓoye su baya sawa ba su da amfani da shi da wanda bai da su duk ɗaya ne wato wanda yake da littafi bai karanta ba bai rabuwa da jahilci da shi da wanda bai da access to littafin da ɗaya suke allazina la yaqra'una la yamtazuna an allazina la yastati'una alqira'a wanda bai yin karatu alhalin ya iya to bai da bambanci da wanda bai iya karatu ba bai bambanci da ummi jahili wanda bai iya karatu ba a wuri ɗaya za su tsaya ina fata mun gane wannan wa qad ahsana alqa'ilu mai magana da yake cewa ya kyauta da yake cewa idza lam takun hafizan wa'iya fa jam'uka lil kutubi la yanfa'u idan kai baka iya ilimi ba baka kaddace ba baka san abin da kake a ilimi ba fa jam'uka lil kutubi tar littafai la yanfa'u babu amfani da zai maka ba za su sai dai ma su halakar da kai wannan baiti na wani malami ne mai suna Abdullahi ibn Thabit al-Baghdadi al-Muqri kamar yadda yake cikin al-Muntazam na Ibn al-Jawzi yadda yake isnadi zuwa gare shi bai tabbata ba haka ya zo ma a cikin littafin Jahiz al-Hayawan da wasu wurare wallahu a'lam malam ya ci gaba da cewa wato karka zama kaman kaman kamar salil himeri kenan ya hamilu asfara jaki da kayan littafi baya karanta komai yafi kowa jahilci kuma wai za amkana tahsiluha shira'an idan kana da wadatar da zaka samu littafai ta hanyar siya lam yashtagil bi naskhiha to karka karka shagaltu da kwafewa musamman a zamanin su wanda zaka iya aran littafi ka kwafe to zaka iya samun wanda aka riga aka kwafe ka siya to karka ce bari ka ɓata lokacinka sai ka kwafe da hannunka wala yanbaghi an yashtaghila bi dawamin naskhi karka shagaltu da kullun kana cikin kwafe rubutu illa fi ma ya ta'azzaru alaihi sai abin da ya zama dole tahsilu wanda yake da wahala a same shi li adami thamani saboda baka da kuɗin shi au ujrati istinsahi ko baka da kuɗin da zaka bayar a kwafi ma ma'ana a zamanin da za ka iya a littafi ka kwafe a gun wanda yake da shi za ka yi zuwa kuma gun nasakhun warraƙun ka ba su kuɗi su kwafe maka don baka da wannan wadatar ta ka je ka ba da kuɗi a kwafe maka sai ka kwafe da kanka kamar da idan ba ɗalibai a makaranta wannan da kuɗin photocopy na hand out wani kuma bai da shi sai ya zauna ya kwafe hand out nan da kansa kamar dai a da sanda ake irin waɗannan yanayi sai ga wani ya kwafe wani kuma ya yi photocopy wani ya siyo littafi wani kuma ya ansa ya kwafi abin da zai kwafa a cikin littafin kowa dai gwargwadon halin shi gwargwadon bukatarsa gwargwadon abin da zai iya yi amma kar ya zama kana da wadatar da zaka siya ka kisa yi dan zaka bata lokaci mai yawa wajen kwafewa malin ya ci gaba da cewa wala yahtammu almushtaghilu bil mubalagati fi tahsin al-khat mutumin da ke koyon harkar ilimi kada ya shagaltu da kokarin dole sai ya tsananta rubutun shi ya zama mai kyau na musamman wa inna ma yahtammu bi tashihihi wa tashihi bi sahihihi wa tashihi abin da ya kamata ka kula da shi shine yin rubutu wanda yake sahih ingantacce wanda zai karantu wa tashihihi da kuma gyara shi yin dige-dige da sauransu da wasu sala inda ya kamata malamai sukan ce ma karmatana illa najimna ba mu taɓa yin rubutu wanda yake watsatsake mara sauƙin fahimta ba sai mun yi nadama duk wanda yake rubutu yana jan su baya tsayawa ya musu kan harafi da ɗigo da zanen harafin yadda ya kamata wata rana abin da zai faru da kai mafi sauƙi shine zaka kasa karanta rubutun kai da ka rubuta shi gashi ka gane hannunka amma ka kasa karantawa bayan tsawon lokaci to in ya zama kai ka kasa karantawa ina kuma wani wanda ba kai ba to kaga zai zama asara kenan da haka ka dinga rubutunka wanda yake wanda yake wara-wara kamar bugun inji kamar hattun nasakh haka ya kamata ka dinga yin shi wara-wara-wara wala yasta'iru kitaban ma imkani shara'ihi aw ijarati karka ne karka je ka ar littafi bayan zaka iya saye ko zaka iya ansan haya karka je ka karka je ka ka ara kaskanci ne ya zama kana da wadatar da zaka siya amma ka ki saye ka tsaya kana neman aro kama ce kana da wadatar siya riga amma ka kisiya ka je kana a riga kaga bai ka kyauta ba to haka littafi shi ma bai kamata ka zama a haka ta fuskar amfani da shi ba athani abu na biyu a yustahabbu i'aratul kutubi liman la darara alayhi mustahabbi ne a arawa mutum littafi idan an san ba zai cutar da littafin ba zai barnatar da littafin ba fiya babu cutarwa a game da shi ga littafin mimman la darara minhu biha kuma shi ma littafan ba su cutar da shi ba ya cancanci amfani da littafan kuma zai iya amfani da su sannan kuma an tabbatar ba zai lalata littafin ba ya san daraja abin da aka bashi aro ya halasta wannan a bashi wa kariha ariyataha qaumun wasu cikin malamai sun karhanta bayar da aran littafi musamman zaka ga al-khatib bagdadi ya kawo maganganu da yawa a cikin aljami da akhlaqin rawi wa adadu sami akan wannan mas'ala da wasu wurare malaman hadisi musamman suna magana akan haka saboda wanda suke cewa ka a bari suna tsoron kada ka bada aro wani ya je ya ƙara maka ko ya rage maka idan suka samu mutum yana yawan bada aron littafi da za su zama suna da kaffa kaffa da ansar riwayarsa sai sun gwada saboda ya zama bayi da dabto kitabin kenan sai littafin shi yana yawo a hannun mutane babu abin nan babu aminci akan me ke ciki me baya ciki so amma dai babu laifi ana iya bayar da aran yana daga cikin wato alma'un kayan aiki da aka zargi waɗanda ba sa ba da aro da qur'ani yake cewa li'ila abin nan ara'aita alladhi yukadhibu bid-din fa dhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'ami al-miskin fa lil alladhina an salat alladhina hum yara'una wa yamna'una al-ma'una wa yamna'una al-ma'una qur'ani ya zargi waɗanda suke hana an zo neman kayan aiki aro a gurin su fatanya ko wuka ko kaza ko kaza to haka kuma ko littafi sai su hana bayan suna da shi to bai dace ba wal awwalu aula ba da aran shi yafi lima fihi min al i'anati ala al ilmi domin bayarwan ya zama taimakekeniya ne a wajen harkar ilimi ya zama yana daga cikin wato abin nan taimakon juna al'amalu jima'i ko at-takaful al-jima'i al-takaful al-ijtima'i ma'a ma fi mutlaƙil ariyati min alfadli wal ajri tare da cewa dama ita kanta mas'ala ta aro dama tana da falala tana da lada tsuran aro ko me zaka bada aron shi wani amfani da shi to zaka samu ladan ka taimaka wa dan uwanka musulmi wajen ara mishi wani abu da zai biya bukatarsa sawa'un sutura ne kayan aiki ne abun hawa ne da sauransu ka ba shi dama ya ci moriyar wannan abun to kana da ladan haka sai a kirtaniya wajen bayarwa din qala rajulun li abil attahiya wani mutum ya ce wa abul attahiya mawaki a irni kitabaka ba na aran littafinka qala sai ya ce inni akrahu zalika raina ko ni baya son haka fa qala sai ya ce amma alimta annal makarima mawsulatun bil makarihi kai baka san cewa abubuwa na darajoji suna samuwa ne idan ka jure abubuwa waɗanda suke ba ka so ba, fa'a'arahu sai ya ba shi ɗin ce, to shi kenan ba kuma sai ya ba shi, wato sai ka jure kenan, in za ka dinga ba da aran abubuwan ka musamman littafi sai ka jure, don za ka takura sosai. Waka taba shafi'i ila Muhammad ibn al-Hassan, al-Imamu Shafi'i rahmatullahi alaihi, ya rubuta wa Muhammad ibn al-Hassani ash-Shaibani wani baiti cewa ya zallazi lam tara ainun man ra'ahu mithlahu al'ilmu ya ba ahluhu an yamna'uhu ahlahu ya kai wanda wato ido bata ga ire-iren shi da yawa ba babu irin ka ka sani da cewa ilimi bai dace a dinga hana mazowan ilimi abin da zai amfane su a harkar ilimi ba baitin ya kawo shi kamar ba ba ma'aunin baiti ba don ya kare haka da aka mai taliki yake cewa albaitu ghairu mawzun وقد جاء على الصواب في ترتيب المدارك نا القاضي إياد كينان الجزء نا أكو شافي نا تسعين دبيو و ga yanda baitin yake shine cewa qul lil ladhi lam tara aynan man ra'ahu mithlahu al ilmu ya'ba ahluhu an yamna'uhu ahlahu la'allahu yabdhuluhu li ahlihi la'allahu ce ya kai wanda ido bata ga irin shi da yawa irin shi ba ilimi bai yadda a hana masu harkar ilimi abin ilimi ba saboda watakila abin nan abin da ya fi dacewa shine a sakin masu ilimi abin da ya shafi su ina fata muna ganewa a takaice dai ba daidai ba ne ba mutunci ba ne ba kuma sanin ya kamata ba ne a nemi ka ba da ar littafi ka ki bayarwa sai in akwai wata matsala kasancewa za a yi maka barna ko za a lalata ma littafi ko mutumin yana da tarihi a baya na aran littafi ya dawo da shi akwai mutane da dama da suke da irin wannan muguwar ɗabi'ar za a yi magana a kanta in suka aran littafin ka ba za su dawo maka da shi ba illa ma dumta alaihi ka'ima sai ka ce yahudawa wannan ba daidai ba ne ba daidai ba ne ustazai ku daina yin wannan ba daidai ba ne ɗalibai mu daina hakan ka aran littafin mutum a sanya time zan dawo da shi rana kaza kuma in lokacin yayi ka dawo da shi ko baka gama ba ka dawo da shi in ya so ka ƙara roƙa ka ce to amma dai akan kalla ban gama amfani da shi ba kamar yadda muke a littafai a libraries na university dole in suka baka time dole ka dawo da shi in baka dawo da shi ba akwai tara da za su ci ka ko su je su reporting ɗinka ga hukumar makaranta an kai ɗalibi ne ma sai ka yi clearance da labarari sannan za ka yi graduating kamar yadda dai mu aiki a nan jami'o'i ina ban san a wasu wurare ba su da haka kamar yadda ka san kana a ral ta fannin ba kai kaɗai kake da bukata zuwa gare su ba mutane da yawa suna da bukata kuma wasu littattafan za ka ga suna da tsadar da wuya kai as an individual ka iya mallakansu sai dai wanda za su iya mallakansu kawai su ne in mutum attajiri ne sosai ko kuma mu'assasat wato sai hukumomi saboda littafi littafai akwai masu tsada sosai littafan arabiya da littafan musulunci akwai littafin da guda ɗaya set ɗin bolum ɗin shi ya fi rabin miliyan kai kuma kana usazu duka duka kuɗin ka nawa ne baka taɓa ganin rabin miliyan ma a wuri guda ba in ma ka ganta to za ka kwashe ne duka ka je ka sai littafi ka zo kai ta hamma zaka wani littafin baka iya sayan shi kai encyclopedia ne voluminous ga sanan da yawa to dole sai dai kowa ya haƙura ya ci moriyar waɗanda suke public libraries ko private libraries ko makamantansu alhamdulillah sauki yakan samu a yanzu da ake da e-copies soft copies wane ne amma da haka har yanzu alkitabul electronic e-book ya kasa replacing wannan traditional book littafi wannan na gargajiya na takarda har yanzu e-books sun kasa sun kasa replacement ɗinsa ba san dai ko nan gaba ba duk da yawaitan e-books nan da kusan komai baka iya samun shi a e ɗinsa a electronic format ɗinsa amma amma har yanzu sun kasa abin nan su replacing kamar yadda misali yanzu waya hannu tafi da gidanka ɗin nan ta yi replacing desktop waya ba wanda yake yin waya yanzu a gidan shi ko kaga ba a bukata yanzu ka gida a ce an sa maka tarho ba ka bukatar shi taron kana na hannun kana yawo da shi to har yanzu littafi din nan ba a daina bukatuwa zuwa gare shi ba da haka gashi nan har yanzu buga su ake siya ake siyarwa ake suna da daraja so kaga abu ne wanda yake mai kima kwarai da gaske Allah ya samu dace wayan bagilil musta'iri an yashkura lil mu'ir ya aka baka aro to yana da kyau ka dinga godewa lil mu'iri zalika ka gode wanda ya baka wayajziyahu khaira kuma ka saka mai da alkhairi man sana'a ilaikum ma'rufun fakafi'u tun ya baka ran tafi kaman yazo ne ma'aru agun ka ka bashi in baka da shi ka ce ka gode ka ce Allah ya saka da alkhairi wala yutilu muqamahu indahu kar ka ajal tafin agun ka ya dade min ghairi haja wani ba tare da bukata ba wani fa sai ba in ya mutu a zo a yi tabbatar da tafai ana ganin sunan mutane a jiki ba na shi bane ya shi bal yarudduhu idza qada hajatahu sai ka mayan masa da littafinsa da zaran ka gama bukatarka wala ya habisuhu kar kuma ka ƙi bashi idan talabahu maliku idan idan talabahu maliku idan mai littafin ya nemi ka bashi ya ta buga waya ya ta zo yana neman ka ka ƙi bayarwa ce wallahi ban gama ba kai ta mishi hanya hanya da wala wala aw istaghna anhu ko kuma sanda bukata ka ta kare daga littafin kar ka hana shi wala ya juzu an yuslihahu bi ghairi idni sahibi baya halasta ka je kai wani gyara a jikin littafin ba tare da izinin mai littafin ba ka je kai wani rubutu kenan a irin musamman zamani irin nasu na da wala yuhashihi kuka ji kana mai hashiya kana mai ta'aliki a gefe da fensir wannan ma duk baka kyauta ba wala yaktubu shay'an fi bayadi fawatihi aw khawatimihi kar kuma ka rubuta wani abu a jikin farar takarda da ke farko ko ƙarshen littafin tun ada ana yin irin wannan littafi zaka ga akwai rago wasu pages da ake bari babu komai a jikin su peji ɗaya ko biyu a farko ko ƙarshe wanda za a ce an bar shi ko za ka rubuta wani abu a jiki ko makamanta haka to kar ka je ka musu rubutu a nan wajen sai inda izini illa idza alima ridha sahibi sai in kasancewa mai wannan abin yana ya yadda ya aminta ba zai ji haushi ba ka san kun yi magana da shi babu komai wa huwa kama yaktubuhu almuhaddithu ala juz'in sami'ahu aw katabahu shine irin wannan abu da masu al'amarin hadisi suke rubuta bayani akan juz'in da suka saurara ko abin da suka suka suka ji akwai in an gama sauraron littafi sai a samu wani feji a ƙarshe sai mutum ya rubuta cewa na ji wannan karatu a gun malam wane a rana kaza a gari kaza a lokaci kaza da wane da wane da wane muka ji tare duk sai a sa sunansu kamar attendance haka to irin wannan kira wala yusawwiduhu kar ka je ka yi taswidi ma'ana ka rubuta wasu abubuwa ko kai wasu gyare-gyare game da shi musawwada wala yu'iruhu ghairahu kar kuma a baka aran littafi ko kaset kai kuma ka je ka ba wani aro haka ko abun hawa ne a baka aran keke ko mashin kai kuma ka je ka ba wani aro ba da tare da izinin mai shi ba wannan ba daidai bane wala yudihu ko kuma ka je ka ba da shi jingina ka ba da shi jingina ka anshi wani abu li ghairi daruratin sai abin da ya zama dole ba yadda ka iya haisu ya juzu shar'an in ya zama dole babu yadda ka iya a shari'a ya halasta ka haka ka je tafiya kuɗinka sun ƙare kana riƙe da littafi na aro ko na haya ko wanda ba naka ba sai ka ga rasa abin da zaka bayar jingina a baka kuɗin mota sai ka bada jingina da shi to nan ya zama maka larura ad-daruratu kuma tana suna zama wato tubihul mahdurat malam yace wala yansakhu minhu shay'an kar ka je a baka littafi ka je ka copy ba da izini ba ka je ka photocopy ko makamantan haka bi ghairi idni sahibi sai in an baka izini fa in kana kitabu waqfan idan littafin wanda aka yi waƙafin sa ne an bar shi ne sadaqatul jariya alama alaman yantafi bihi an yi sadaqatul jariya an ce gashi nan an bar ma duk wanda zai iya cin moriyarsa ghaira muayyanin ba a ayyana sai suwa ne ‘yan makaranta kaza ko ‘yan gari kaza ko ‘yan mazhaba kaza ba, fala ba asa bin naskhi minhu, babu laifi ana iya kwafa daga jikin shi ma'al ihtiyati tare da takatsantsan ka a ɓata littafin. Wala bi islahihi, babu laifi kuma ana iya yin gyara idan ya kama mimman huwa ahalul lidhalika wanda ya cancanta ya gyara. Wa hasanun an yasta'dhina an-nadhira fihi, amma nan ma abu ne mai kyau ka nemi izinin mutumin da ke kula da waƙafin annazir mai kula da waƙafin ya baka izinin kana iya kwafewa ko yin gyara din wai za na saka minhu idan ka kwafe bi izinin sahibihi da izinin mai littafin au nazirihi ko da izinin wanda yake mai kula da littafin na ainihin waƙafi fala ya kutubu minhu wal qirtasu fi batnihi kar ka sanya takarda a tsakakanin littafin kana rubutawa au ala kitabatihi ko kuma akan rubutun littafin sai ka sa takarda a gefe kenan wala yadul mihbarata alaihi kar ka daura tawada ko kurtun tawada akan littafin mutane wala yamurru bil qalamil mamduri fuqa kitabati kar kuma ka dinga tafiya da alƙalami wanda aka sa mai tawada kamar yanzu biro wanda aka cire kanshi kar ka dinga yawo da shi akan littafin kai ya je masa zane a jiki malam yace an shada wa an shada ba'dhum wani mai rera waƙa ya rera cewa ayyuhal musta'iru minni kitaba irdali fihi mali nafsi katarda ya kai mai alal littafi a wurina kai min abin da kai ma in an maka a littafin ka ba za ka ji haushi ba ka kula littafin nan da naka ne aka yi maka kaza za ka ji daɗi wannan baitin na jahiz ne abu usman kamar da yake cikin aljami na khatibul bagdadi da littafin tarihu dimashqa na ibnu asakir da ci gaba da ci gaba da baitin shine la tara radda ma a artuka naflan wa tara radda ma masta'artuka farda karka ga cewa kai agunkan an ara abinda na ara maka kai ba dole bane ka dawo da shi amma kai abinda ka ara mini kana nan ka sa ido dole sai na dawo ma da kayan karka zama haka yadda kake so a baka aro ka mutun an baka aro kai ma ka so ka bayar yadda kake so in ka bada aro kada a wulakanta ma littafin ka kai ma in an baka aro kada ka wulakanta littafin mutane kamar yadda kake so in aure yakka a mutunta ta kai ma ka aure wasu karka wulakanta ta haka dai haka dai haka dai wa an shada fi i'aratil kutubi wa man'iha qita'an kathiratan la yahtamiluha hadha al-mukhtasar yace wa an shada bai sa fa'ilin ba amma khatibu yake nufi da Allah domin khatibu ya kawo baituka da yawa a cikin aljami da cikin taqyidul ilm da ya ka kawo baitoci waɗanda suke magana akan maganganun mutane akan ba da aran littafi ko karɓarsa ya ce waɗanda ba zai yiwu a kakkawo su a nan ba khatibu ɗin ya kakkawo su a can a cikin aljami cikin juz'in shi na farko da taqyidul ilmi ya kawo maganganu da dama akan aran littafai ko kin ba da aransu su da sauran maganganun da malamai suka yi waɗanda za a yi samun su a littafai malai ya ce la ya tamilu ha hadal muhtasar wannan ɗan ƙanƙanin littafin ba zai jure a yi ta kawo waɗannan baitocin ba shi yasa bai ta kwararo su ba a ainihin wato nan wajen to haka kuma mu ma gashi lokaci ya ƙure mana don haka za mu saurara a nan insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi inda ke cewa as-salisu idza nasakha min al-kitabi aw tala'ahu fala yad'uhu على الأرض مفروشة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته